بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya kuma na nan dai muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan safiya ta laraba yau muna 21 ga watan ramadan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1439 wanda ya zo daidai da shida ga watan shida shekara ta 2018 a kidayen miladiya mun dawo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a tafsirin mawdu'i kamar yadda muka faro tun kwanakin da suka gabata muna na a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kul amanna billahi wanda al'allamatu sa'adi ya ɗauki wannan aya yana mana sharhinta yana fito mana da matsaloli wanda suke da alaƙa da aƙidar musulmi a cikinta mun karanta ajiya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'unzila alaina lokacin da bawa ya karanta wannan aya ya ce amanna billahi wa ma unzila alaina mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abin da aka saukar a kanmu wannan lokaci yana nuni ne akan cewa na yi imani da alkur'ani mai girma ga baki ɗaya lafazzansa da ma'anoninsa na yi imani da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lafazzanta da ma'anoninta kenan da wannan sai muka fahimci da alqur'ani da sunna duka saukakku ne daga Allah ba qur'ani ne kadai ya sauko ba kamar yadda Allah ya saukar da alqur'ani haka ne ya saukar da sunna domin Allah ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ce hakika mun saukar maka da alkitaba shine littafi wal hikma sai Allah ce haka nan ko mun saukar maka da hikima hikima ita ce maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan bawa ya ce mun yi imani da abin da aka saukar a kanmu to a daidai wannan lokaci yana cewa ne na yi imani da ƙur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da ya zo a cikinsu cikin ababen da ke da alaƙa da sunayen Allah da sifofinsa cikin ababen da ke da alaƙa da wato ainihin sifofi na manzanni da aikace-aikacensu abin da ke da alaƙa da ranar tashin alkiyama da kai koman da zai faru a ciki da al'amura na gaibu ga baki ɗaya kuma daidai wanda lokaci mutum yana kudurta cewa ne ya yi imani da shari'o'in Allah ga baki ɗaya umarna-umarnansa da kuma hana-hanansa har ana makaɗin ya tsokaci cewa to bai yiwuwa ka ce ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma a zo maka da wata shirya daga manzan Allah ko mutum ya watsi da ita da rudanin cewa ba haka ya saba ba ba haka ya sani ba ba haka maka ga ana yi ba ai mun dade akan abin da muke ba ita ce ka'ida ta gane addini ka'ida ta gane addini shine abin da yazo a cikin littafin Allah ko sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yin hakan tafiya irin wannan matafiyan na nuni akan hakikalin gaskiyar imanin mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta inda malai kawo wa ma unzila ala ibrahim har ya zuwa ƙarshe yace a cikin nan za mu fahimci imani da littattafan Allah ga baki ɗayansu za mu fahimci imani da annabawan Allah da manzanni kuma ga baki ɗayansu saboda ya ce wa ma'unzila alaina a wa ma'unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaquba wal asba wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim to kaga baki ɗaya an tattara annabawan Allah da manzanni a cikin wannan aya da haka mutum yayi imani kenan da annabawan kuma yayi imani da littattafan da aka saukar mu annabawan dama can a baya mun yi bayani cewa babu wani annabi face sai da Allah ya bashi littafi waɗannan an keɓe su da ambato ne saboda darajarsu da mahimmancinsu waɗannan annabawan da Allah ya kawo su an keɓe su ne saboda ƙimansu da mahimmancinsu kuma mun ji cewa imanin da zaka yi zaka yi imani mujmal da mufassal imani a dunkule da kuma imani filla filla kayi imani da manzannin Allah gabaki ɗayansu wanda aka faɗi sunan shi da wanda ba ka faɗi sunan shi ba wanda aka ba da tarihinsa da wanda ba ba da tarihinsa ba manyansu da ƙananansu wato masu darajojinsu da wanda suke biye da su tun da kwacin annabawa akwai bambancin daraja tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sashin su sun fi sashi falala a wurin Allah to za ka yi imani da su mujmalan a dunkuli na yi imani da manzannin Allah da annabawa to sai kuma ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kana imani da su a filla filla duk wanda na su ya zo da sunan shi to za ka yi imani da sunan shi kasancewar shi manzon Allah annabin Allah duk wanda na su ya bada wani tarihi na shi za ka yi imani da wannan tarihin da na su ya bada a kansa mun yi magana akan wannan kuma mun ci cewa wannan shine tafarki na gaskiya tafarkin da yake za ka yi imani da manzannin Allah ga baki ɗaya ba tare da karar raba ba saɓanin yahudu da kirista suke zaɓen wanda suka ga dama su kora wanda suka ga dama a inda Allah ce wa ma'uciyar na biyu ne min rabbihim kuma mun yi imani da abin da aka saukar mu annaba ga baki ɗaya min rabbihim daga gurin mahalicin su Allah sai Allah ya amfani da kalmar min rabbihim daga gurin ar-rabb bai ce min Allah ba sai ma da ya ce to a cikin nan za mu fahimci cewa ashe cikin cikar rububiyar Allah ne ya sanya bai barin mutane su zauna karazubi sai ya aiko musu da annabawa sai ya sako musu da littattafai domin ya zama shari'a a wurinsu kuma malam ya yi bayanin cewa za mu fahimci ashe manzannin Allah da annabawan Allah su ne shamaki da ke tsakankanin Allah da bayi wurin isar da saƙo amma mun yi bayanin cewa ba wurin ibada wurin ibada ba ka da shamaki tsakankaninka da Allah amma wurin isar da saƙo da karɓan saƙo lalle Allah subhanahu wataala baya magana da daidaikun mutane baya saukar ma daidaikun mutane da littafi yakan zaɓi ɗaya daga cikin masu tsarki a cikin wannan al'umma sai ya bashi littafi ya keɓe shi da manzanci sai ya turo shi zuwa ga al'umma amma su annabawa laysa lahum min al'amr shay ba haɗuwa suke da Allah a yi mitin a tsara yadda za a yi ba ba su suke shar'anta ba su ma bi suke yi muka kawo ayoyi waɗanda suke nuni akan haka mun kuma ji cewa za a fahimta daga wannan aya bambanci da ke tsakankanin annabawan Allah da kuma makaryatan annabta waɗanda suke ƙaryan annabta su annabawan Allah sashensu na gaskata sashi sashensu yana gaskata sashi sashi na shaidan sashi kuma addininsu ɗaya ne matafiyansu ɗaya ne ana iya samun bambanci a cikin shari'o'i amma duka dai wannan Allah subhanahu wataala yakan shar'anta ma kowace al'umma da abin da Allah ya ga dama ne da kuma abin da ya dace da yanayinta amma a babin akidojin su akida bai ci akida bai ci wa ake nufa da ibada abu ɗaya ake nufi da shi sabanin waɗanda suke ƙaryar annabta za ka cika da warware a cikin su to inda ma za mu tashi inda malam ke cewa falamma bayyana ta'ala jami'a ma yajibu al-imanu bihi yayin da Allah subhanahu wata'ala ya bayani akan abin da ya wajiba a yi imani da shi umuman wa khususan a dunkule kuma a warwatse wato a filla-filla wa kanar ƙauli la yughni anil amal to sai dai a fahimci cewa fa magana kawai bai wadatarwa daga aiki din ka zauna kai ta magana kai ta tabi kai ta ai nayi imani nayi imani to bai isa ba sai ka hada da aiki to kala sai Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu dinnan gare shi Allah muslimuna muna masu ni kauya malai ce ai alkha ai khadi'una li azamatihi muna ainihin kaskantar da kai saboda girman Allah munqaduna li ibadatihi muna jawuwa zuwa ga ibadan Allah bi batinina wa zahirina a cikin mu da wajen mu gabaki daya mukhlisuna lahu bidhalika kuma muna tsarkake mu Allah wannan zaka muna bin Allah a cikin zuciyarmu da gababban mu mun miƙa wuyan mu ga Allah sai inda Allah ya ji mu kuma muna yin haka ne saboda girman Allah kuma muna tsarkake mu Allah haka ba za mu yi ma Allah wannan ko mu yi wannan Allah ba Allah shi kadai muke mishi haka sai ma lai ce fa inna taqdim al ma'mul ala al amil yadullu ala al hasib domin duk inda kaga an gabatar da ma'mul ala al amil to yana nuni ne akan takaitawa wannan balaga ce kaga idan aka ce wa nahnu lahu muslimun mu dinnan mun miƙa wuya gare shi wane ne wane ne ya miƙa wuya wane ne mika wuya wane ne mika wuya mu kenan musulmin su ne suka mika wuya da haka su ne al'amil su ne masu aiki to waye aka mika wuya gare shi Allah to kaga zaka ce kenan mun mika wuya ga Allah mun mika wuya ga Allah mun mika wuya mu kenan gawa ga Allah to a zubin larabcin sai aka ce wa nahanu lahu mu gare shi muslimu da muka bi kauya kenan sai aka gabato da wanda aka yi ma aikin kafin wanda ya aikin to a ka'ida ta balaga duk inda aka samu wannan yana nuni akan shari ba kuma zaka taba sallamawa ka musulunta ga kowa ba sai ga Allah irin shi ne muka yi bayani akan iyaka na abudu iyaka na sa'in maimakon a ce na abudu iyaka mu muna bautan kai ne sai aka ce iyaka kai na abudu muke bauta maka da aka duk inda aka fara kawo wanda aiki ya koma zuwa gare shi a bisanin ko a gaba ga wanda ya yi to wannan yana nuni akan takaita wannan ma ya ce fa hadhihi al-usul al-madhkura fi hadhihi al-aya kaga waɗannan usul waɗannan aqidun da aka faɗi a wannan aya kad amara Allah biya fi kitabi fi iddati ayati min al-Qur'ani ijmalan wa tafsilan ayoyin al-Qur'ani mai girma da dama sun kawo su waɗansu kawo su a dunkule waɗansu kawo su wato a fayyaci wa asna al-qa'imina biha kuma Allah subhanahu wataala ya yi yabo na alkhairi akan waɗanda suka tsaya kai da fata suka yi riko da wannan aqida wa akhbara bima yatarattabu alaiha min alkhair wal thawab kuma cikin ayoyi da dama Allah ya yi bayani akan irin kyakkyawan sakamakon da ke tattare da irin wannan aqida da kuma alkhairi wa annaha tukmilu al-abda wa tarqihi fi aqidati wa akhlaqihi wa adabihi kuma sifantuwa da waɗannan aƙidoji suna cika bawa suna ɗaukaka darajar shi a cikin aƙidojinsa da ainihin ɗabi'unsa da ladubbansa wata ja'alahu adalan mu'tabaran fi mu'amalatihi kuma suka mai da shi mutum mai adalci mai daidaito wanda za a riƙa kallon shi a yi koyi gurin mu'amalansa wa tujibu lahu khairar duniya wal akhirah kuma tana wajabta mishi tana tabbatar mishi da alkhairin duniya da na lahira wa ya haya biha al hayata tayyibata fi darain kuma waɗannan aƙidu nagartattu za su ba mutum dama yi rayuwa rayuwa mai kyau a duniya da lahira wa tujlibu lahu sa'adatayn kuma za su gadar masa da cin nasarar duniya da na lahira wa tadfa'u anhu shurura ad-dunya wal akhirah kuma za su ainihin kuɗe masa dukkan sharrura na duniya da na lahira wa qad akhbar fi hadhihi sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin wannan sura annar rasul wal mu'minin lalle annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai qamu bi hadhihi al-usul su ma sun tsaya kai da fata sun kudurta wannan aqida ilman sun fahimce ta da kyau a ilmance wa tasdiqan sun gaggata ta wa iqraran sun furci da ita wa amalan sun yi aiki da ita wa da'awatan sun yi da'awa zuwa gare ta wa hidayatan da ita saka shari'a wa irshadan ita take nuna musu hanya malai ce fa kutubu ahli al-ilmi kaga littattafan malamai gabaki ɗaya al-musannafa wanda aka rubuta fil aqaid a cikin aqidu kulluha gabaki ɗayanta tafsilul lima fi hadhihi al-ayat al-karima suna bayani ne akan abin da wannan ayin ta kun sa gaba ɗaya da aka dole littafi da kaga rubuta na tauhidi tana bayani akan abin da yazo a cikin wannan ayin duk wani littafin aqida na tauhidi to bayani akan abin sakon da ke cikin wannan ayin take ba za ta fita daga haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran mummune da ke tare da shi kamar yadda qur'ani ya faɗi yace su ma sun kudurta wannan aqida amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir an fa'ida shi yasa ma da yace ayu da dama a cikin qur'ani mai girma sun zo waɗansu suna filla filla waɗansu kuma a dunkuli to ga dai shi wannan an ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna to ya nuna waɗannan manzanni da annabawan Allah da sahabbai kenan sun samu wannan ilimin cikakke sun kuma gaskata sun yi ikirari sun yi aiki sun yi da'awa sun shirye da shi kuma sun na harshen haskensa ya nuna musu hanya wannan shine bayanin da malami akan wannan aya dangane da irin saƙonni na aƙida da ke cikinta akwai aya ta uku ayatul kursi wanda insha Allah ta'ala a zama na gaba ita za mu tattauna a kanta bi haulin lahi wa kuwati sai matsala ta gaba na yi alkawari zan ba ɗaya daga cikin matasa alkawari mai girma in sani ba ko yaro hussein ne ko hassan ne to hassan ga alkawari da ne aka yi alkawari za a gaba Hassan ne ko Hussein ne? Eh? Hussein ne? To kuma Hassan. Bal Hassan nan Allah ya ma albarka. Jazakallahu khair barakallahu fi. To mas'ala ta gaba sai aikin da muka bada wane ne ya zo da nashi aikin ba ya duba zai ba kawai a haddato su wane ne ya zo da nashi ina abubakar ne bai zo ba to abubakar yi bayanin naka al'imamu abu hanifa shekaran da ya rasu na? ضبط الكتاب كده كيف يتعون بقى لتاكم بعض نعم دليل حسن أحسن جزاك الله خير الإمام أبو حنيفة يا متهجرا من زن الله شكرا دليل حسن kuma shine shekaran da aka haifi al-Imam Shafi'i to al-Imam Malik shi wannan sai an faɗi shekaran haihuwansa نعم أهم شيء casa'in da uku ko da hudu na'am sant to mutuwa ahsant kamar da Hassan ya faɗi Allah ya albarka Allah ya ƙara haske wannan gaskiya ne to al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris wani ne shi kuma zai faɗi ne shi na'am ɗari da hamsin sa ɗari biyu da hudu al'imamu shafi'i duka duka shekaru hamsin da hudu ya a duniya amma ka dubi inda duniya ta shaidar da zuwa alkhairin Allah je ga al'imamu shafi'i to sai al'imam Ahmad bin Hanbal imamu ahlus sunna na'am al'imamu ahmad ya ce an haife shekara ta 164 rasuwansa 241 alkhairin Allah je ga al'imamu ahmad bin hanbal to sai kuma a immatul hadisi kamar bukhari da musulun kun kudin ɗaliban al'imamu ahmad bin hanbal to al'imamu bukhari kullum dai ka ji rawahul bukhari rawahul bukhari rawahul bukhari wa muslim na'am karfe da ayat na ce dabbi sadar nake so ba dabbi kitabin ba na'am da nawa da hudu al-imam wani kenan imam al-bukhari ya ce an fi shekara 194 haka ne a lokacin fa al-imam malik ya rasu kenan ko bai rasu ba to muje muje rasuwansa muje rasuwansa ya ce ya rasu 246 246 da nawa 256 al-imam al-bukhari rasu 256 hasan jazakallahu khair to sai al-imam muslim bin hajjaj bin muslim al-qashairi an-nisaburi abu al-hajjaj shi kuma shekara ta nawa nawa ɗari biyu da hudu shekaran da al'imamu al'imam a shafi'iyar suke nan a zama kunji shekaran da al'imamu shafi'iyar shekaran aka haifi al'imamu muslim to mu je Na'am. A ai ba jera son ba tukuna. Eh kai mishi kai mishi eh kai ai ya fara bayani ne ina ce zaka shiga yaran shi ne. Eh ai ina ce maka ne bai zo nan ba shi na bayanin haihuwan ne 204. Sai muna tambaya shin hakan ne? To to mutuwan 200 da nawa? Da ɗaya. ko da tara da ɗaya ɗari biyu da sittin da ɗaya kaga bambancin shi da al'imam al-bukhari ya wuce shekaru biyar a rasulunsu to sai al'imam abu dawud suleiman bin ash'af as-sijistani na'am aka haife shi ya ce an haife shekara ta ɗari biyu da biyu to mutuwarsa da 275 abubakar haka ne 275 al-imam abu dawud ya rasu sai al-imam tirmidhi muhammad bin isa bin saura tirmidhi shi kuma fa a kai ka taba aiki a ɗan barmo shi ma in samu na'am 209 ya mutu da da saba'in da bakwai da sittin zama haka ne ɗari biyu da sittin da bakwai kai da sittin da nauka ce to wani ya ce da sittin da tara to wani ne daidai a'a to fa maganganu uku kenan na? to kuɗi daidai ɗin kai da ɗaya to kamar da yadda wancan ɗin ya gyara ɗin ke da saba'in da tara to sai al'imaman na sa'i wane ne zai fi na al'imaman na sa'i abdullahi faɗa mana daga kanan da kai mana da wani gefen kai mana sa'i ne ko kuma kai na sa'i ne ba na sa'i ba na'am to faɗi ya mutu ɗari uku da uku mu ji al'imamu ibn maja koko shi ne kuma kai abin nan kuka kore ana ka sani kana sassun koyar da kai in za ka faɗi kawai shahada kawai ka faɗi kai shi a kawai na? wani faɗi mu ji ya dama mutum muka ji da nan 274 suka kai makashe al'imamu ibn majah jama musulmi da 75 da 70 da nan da nan wani sun ce da uku wani sun ce da hudu sun ce da biyar to al'amur ilaikum abinda da muke fata dai a haddace wannan kuma a sani kuma a haddace shi saboda abin nan a ajandar mu ta ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin karatun mu mun karanta jama'a jama'a yake bayani akan amanna ya ce wannan yana nuni akan wajibi ne musulmi su tsayin aiki na bai daya domin su rika cimma manufofinsu na rayuwa da na addini ga baki daya na tuna malayi mana wannan bayani da ya ce annahu yajibu ala al-ummati alayhi tasammu bi hablillahi jami'an wal hath ala al-itilaf wal nahy an al-iftirat wa anna al-mu'minina fil jasad al-wahid alayhim as-sa'y li musalihihim kullaha jami'an wa tanasih at-tam to da haka yanzu muna da wani assignment da ke gaban mu shine cikamakon karatun mu gabaki daya a yau ina ga malam Shu'aibu da Allah kai mana bayanin ba mana sha'abe mana bayanin asamin inda ke gabanmu kuma ka ba kowa aikin shi na nan masallaci yau wato kafin nan da Allah idan malin ya bayani duk wanda ke nan gurin ba ɗauke ma kowa ba wanda ke da hanzari sai ya yanki hanzari wanda ke iya kafi an sai yana iya kafi wanda ke da hanzari ya yanki hanzari wa idan kanu ma'ahu ala amin jami'in lam yanahu hatta ya ta'abinu yawwa da aka mara shi zai mana da insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله akwai ƙura na dutse da aka haƙo a bohol da kashin marmara wanda ke jikin wurin ɗahara to masallacin babu wurin ɗahara kungiya ake ta kokarin a samar da yanayin da wurin ɗahara zai zama lafiyar salau an yi abin da aka iya yi hawuta ya kai jiya da nufin da rikin da nefa kuma hanyar zuwa wurin ma an gine shi to ana so a wuran dutsen a da shi gefen wurin ɗaharan a tuba sannan ƙasan kashin marmarin dama yana wurin zamo shi za a yi kuma allah ya ce maka yanzu mun duba bayan su bayan nan muga ko ruwa zai hana aikin sai muga shi dankaren shi na nan yadda aikin ma zai fi daɗi tun da garin ya yi laushi saboda haka muna neman gudunmuwa bakin gurgudo in zai yiwu kila ma aka yi roba biyu ma a gama da shi in zai yiwu duka mu yi kokari mu leka wajen sai mu kakkasu sai ga lokaci guda mun bude shi sai a samar da wurin tahara gashi masu itikafi sun fara shigowa jiya wasu ma sun dawo da famfon su yau da subahin nan da fatan wanda suke da hali zai yiwu to da sai mu je din kamar yadda malam ya bamu wannan lokaci Allah ya saka da alheri mu ga me za mu yi cikin sauran minti talatin da ake da shi assalamu alaikum
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك har ku dai inda ya muku bayani ku je ku tambaye shi kayan aiki